بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وهو كل شيء لا كنبتن يابساتي نعم yace fa uku ba kullu shay'in nahnu fihi wannan malam zai bayani a wannan wato wannan harafi na wannan eh na harfin tawun dinnan game da irin abubuwan da mutane suke yi na tara dukiya da shagaltuwa kan dukiya da mai da hankali gaba ɗayansu kan dukiya duniya dai kawai fakat duk abin da ba kuɗi ba ko duniya to shi kenan su wannan abin ba sa maraba da shi yanzu in kana da kuɗi kai ne na gari in ba ka da kuɗi duk irin salihantakarka duk irin koma haka ga Allah to kai na banza ne ba bin ka za a yi ba to musamman wannan zamanin haka ake ci mutane gani suke kawai na gari shine wanda ya taro dukiya wanda za a yi biyayya shine wanda ya taro dukiya to wannan kuma abin ba haka abin yake ba to shine zai yi faɗakarwa akan waɗanda suke tunanin wai tara dukiya shine komai su san cewa idan idan aka mutu dukiyar nan fa ba dai ta za a tafi ba a nan za a bar ta shi yasa bin Allah shine komai idan ka bi Allah Allah ya baka dukiyar a cikin bin Allah da kai shikenan ka taro ganimomi da yawa yawa to shine yake cewa fa uku ba kullu shay'in yace karshen dukkan wani abu fa karshen duk wani abu da kake gani na nufi da mu muke cikinsa mu halitta muke cikinsa minat duniya na daga duniya yace to kanafsin ya bi satin kaman tsiro ne fa busashi kaman tsiro ne busashi wanda da za a zo a tattaka shi kawai ya murje a haka yake
وما كآبته أيد في قلوبه من الجمع الكثير إلى الشتات yace wa ma ka ba'atuhu aidin duk abin da hannu ta ɓoye shi fi kunuzin na daga taskoki daban-daban taska-taska ta kuɗi a je a sa a banki ko a je a sa a cikin wannan a yi tono a rufe irin yadda mutanen da suke yi gaba ɗayansu to duka wannan abin ba da ake yi minal jam'i na daga tattarawa da ake yi alkasifin masu yawa to ilar shatafi duk sun tabbata zuwa warwatsewa a nan gaba duk abin da ka tara a nan gaba sai ya gani saboda su kuɗi ba sa dawama da wuya ga mutum tun da ya taso ka gan shi ya taso da kuɗi kuma ya mutu da kuɗin ya mutu da kuɗin sai kuɗin sun tafi sun bashi dan kuma bai tafi suka bashi ba to shi sai ya basu wannan aje ne dole ne ya bari rigima a bayansa to amma kuma har ka zo kana rashin mutunci saboda waɗannan kuɗin masu mutunci baka baka wato baka darasa kana jin nauyinsu sai dai a sai dai suna da kuɗi to shi ne nan malam yake wa yake ta to mu sani fa duk wannan abin da zai tafi zuwa karewa ne ko nan da yake fa uku ba kullu shin nan ai kullu shin nan ai ainihi yana nufin duk wata dukiya duk abin da ya shafi kuɗi duk abin da ya shafi kuɗi to ya sani fa karewa din zai ko alhakumu takasur hatta zultumul maqadir at-takasur tara dukiya alhakum ya shigaltar da ya shigaltar da mutane gashi wannan ayar da ya kaji kai wallahi ko masu wa'azi yanzu mafi yawanci malaman namu ma da yake duk mun zama abin da muka zama zaka ga idan ana wa'azi ma da wuya kaji ana magana alhakumu ta kasu alhakumu ta kasu tayi wahala yanzu a cikin wa'azi ta ma mana to saboda yanzu kudin kawai aka yi ba aka samu gaba kudin kawai ba a ba a wadatuwa da kalili can idan aka wadatu da kalil a ringa tuna da cewa gobe kiyama fa mutuwa za a yi an san cewa idan aka wadatu da kalil nan to gobe kiyama za a samu abin da yafi wannan to amma ba na ake duba ba kawai a tara abin da ake tunani kenan wa'anda su kuma suke da kuɗin a ai kan mu bara mu bar ƴaƴan mu cikin bala'i da musiba kawai shi ake tunani kiyaye na'am وما وزنا ومن ilmin sabon au azabun fi zawati yace wa ma huznahu duk abin da fa aka taro shi min hillin na daga haram wa hirmin wato min hillin na daga halal wa hirmin da haram gaba ɗayan su duk abin da ka sani an taro hisabun to ko da zamo a yi maka hisabi a gurin in aka yi maka hisabi akan wannan abin da aka taro na halal na haram na in ka nan inda dama nan gurin Allah ya saka kubuta ka wuce aljanna in kuma baka kubuta ba to zaka wuce wuta to shine ce hisabin ko a maka hisabi ma'ana na nufin ka tafi aljanna aw azabun ko kuma ai maka azaba fi zawati a cikin zatin cikinka anan zaka dandana azaba eh zaka dandana azaba to nan huznahu ma'ana nan abinda duk abinda muka taro shi na daga halal da haram to dama hakan zai kance ko yi wato ko yi sabi ko kuma azaba Allah ya kiyaye mu
ونتروا كل تابوت وتات يوزأ في البنين وفي البنات
wa natruka kullu tabutin wa tutin yace ma ka sani ba abin da kake tunanin din ka taru ka aje to ka sani wa natruka za mu bar kullu tabutin duk wata akwati duk wata akwati da muka sanya kudin mu a ciki to fa za mu fita anan duniya wa tuhutin haka nan duk wata duk wata adaka wadda muka sanya kudi a ciki aka sa kudi a ciki aka boye adaka irin wadda da mutanen da suke yi kafin a yi banki suka sanya ta ciki suke wato suke sanya a ciki suke boyewa yace to zamu barta
يوزأ في filbanina yace idan kuma muka barta muka mutu din yiwa zau za a zo a raba ta filbanina a cikin ƴaƴaye wa filbanata da ƴaƴaye mata za a raba a ce to ga gadan ku nan wanda ya rike ya rike wani wani kuma nan gurin wato sai ya zama wannan kayan gadon da aka bashi ya zama hanyar lalacewarsa wani kuma ya zama hanyar shirwarsa saboda wani da ya ga kuɗin dama bai saba rike su ba sai ya je shaye-shaye da sauransu ya ringa bin mata da sauransu wani kuma in Allah ya taimake shi ana bashi ba inda zai sanya su sai ta ban- wato ta bangaren alheri wani ya gina masallaci ma nashi wani ya gina kazu wani ya- wato ko gida ne dai na zama wani ya je ya gina makaranta to ko wani da abin da zai an gane to amma dai albarka dai an cire ta yawwa albarka dai an cire ta in dai aka bar gada Mm.
وفيما lan nuwassiluhum bi falsin ولا بجوارهم أبدا الفواتي yace wa fi man lam nuwakkilhu a cikin wanda ma ba a bashi ba kafin mutuwar shi ne kudin bi falsin daidai da kwabo daya wala bi dirhamin ko kuma dirhami guda daya ma qabla al-fawati kafin mutuwarsa a wannan lokacin ba a bashi ba to shi ma ba a doka a bashi da can gurin ka hana baka kyauta baka yi baka bada daga cikin ayyama akwai wanda babu ka sai man kaza yace kida Allah baka ku bari dukiyar ta ku ta tara muku ake yi to gashi ka mata ka bata kuma shi ma za a bashi hakan na gefe wa'anda suke wato abokanan zumunci za a ɗan ɗauka ga wasu da an babba su Mm. wala bi luqaimatin قيمة fi yawmi sagabin qimati habatin qabla al-mamati wala bi luqaimatin haka nan wanda daidai da loma ɗaya ma loma ɗaya wannan baka bashi ba fi yawmi sagabin a lokacin da yake cikin bala'in yunwa ka hana shi wai kai ka tara dukiya kai kana ji da dukiyarka a lokacin kake cikin takamar wulaƙanci ma kake ganin babu wanda ya isa da kai ai babu wanda ya isa ya kusanto ka sai wanda kake so sai wanda kaga dama yace to a wannan lokacin daidai wanda baka bashi loma ɗaya ba shi ma za a doka a bashi wa qimatu habbatin daidai da kimar kwaya ɗaya ta hatsi shi ma qabla da mamati kafin mutuwa baka bashi ba za a doka a bashi ka tafi dai ka bar dukiya ba ka da iko a kanta yanzu sai yadda aka yi ita an kai ta gurin da ya kamata ba kai ta gurin da ya kamata ba ka dai tafi ka bar ta dukan kuma ka neme ta a cikin aikin alheri baka neme ta a cikin aikin alheri ba ka dai tafi ka barta yanzu ka bar su da dukiya kai kuma zaka je kanka bar su da wato kai kuma zaka je ka gamu da bala'i in ba kan hanya daidai ka gamu da ita ba idan kuma Allah ya sa kuma mutanen masu gadan wato baka ba su tarbiya kyakkyawa ba sai zamo nan ka bar bala'i can ka je ka iske bala'i eh to kaga dai abu ne duk ba daɗi Allah ya kiyaye ita shi yasa ita ita dukiya eh, ita lamarin ta kawai sai dai Allahu akbar sai dai a roki Allah Allah ya bada mai albarka kuma ta hanya ta halal yanzu kuma hanya ta halal to kuma to Allah ya kiyaye Eh, to ai abu ne wahala yake yanzu kuma dole ne sai irin riba riban nan da sauran su shigo da zalunci zalunci ha'inci ha'inci Mm.
وتنسان الأحبة بعد ashirin yana la ayyami lan tarana hati yace bar ta ji idan ma aka mutu bayan an raba waɗannan dukiyoyin gaba daya babban bala'in inda yake watan sana la ahibatu mafi yadda za su manta da mu da mu mutu za ga da an manta da mu ba labarin mu ake ba an koma ana ta hira wani ikon Allah yanzu ma za ka ga idan aka je a idan aka je wajen rika mutum din ana tafi ana tonan kabari za ga wasu sun koma can gefe suna hira suna ta sheka hirar wani za ka ga waya yake yi kaga tun nan fa tun nan fa kagara ake fa sauri fa ariya ka awari wani magana kasuwa yake eh da Allah la to bari muna makabarta ne bari da mun gama za mu tafi kaga kenan ana gama ana tafiya shikenan an manta da kai yace to haka za a yi. ba da ashirin yace bayan kwana goma an riga an manta da kai a zamanin da ake.
yawa to kaga wannan ma a zamanin sa ma kenan kaga wannan kuma a wannan zamanin da an je aka je su wannan wallahi da an je majalisa aka zauna jiya har an manta da maganar mutuwa kaga wannan wani irin bala'i ne Minnal ayyam.
na daga ranaku da ce lan tara na ihati daga wannan lokacin ba za ka taɓa ganin mai kuka ba ba masu kuka da za a ringa tunani ana cewa ina wani ina ne har manta da kai da nan kuma kana da dukiya ana ta tarayyarka ana ta tarayyarka kana kuma gashi baka ce da ita cikin alkhairi amma da ka ce da ita cikin alkhairi nan ne ba za ka manta da kai ba kuma ba za a taɓa manta da kai ba to shine nan yake so nan yana mana bayani ne yana nuna mutanen da ga dukiyar ma an samu amma kuma ba a ciyar da ita ta inda ya kamata ba a ba mutanen kusanci ba a ba na kusa da kai sai wanda suke nesa wanda suke nesa waɗanda kake ba su din nan su ne ba za su taɓa tunowa da kai ba wanda in kana ba makusanta idan akwai danginsa a gurin za a ringa tunowa da za a tuno da kai lokacin kawai da an gasa ma za a tuno da kai a ce wani wani dan gidan wani ne fa mai kyautar nan mai kaza mai kaza ko to amma gashi nan sai ya zamo bayan kwana goma an manta da mutum minan nisyani Minnal nisyani.
illa lil hibati wa karsirna izaman baliyati yace minan nisiya ne saboda mantuwa illa lil hibati yace sai dai dan kyauta sai dai idan kana yin kyauta da wanda ka ba kyauta za ka ga in cikin gida ne da ya ga gidan nan da an zo magana gida ko magana haya ake wani ya kama haya to wallahi sai ka tuno da wannan wanda ya baka gida da ka ji an ce wani ya gina gidansa sai ka tuno da wanda- da wanda ya baka gida ma'ana za ka ce ah to an yi ban gida ba wani ya ban ko to sai dai kyauta to kaga kenan me ya kamata ya kamata a yi kyauta a lokacin da ya yi wannan ad- ma'ana idan ya tuno ka din nan za ka ce kai wani Allah saka mai da alkhairi to na Allah saka mai da alkhairi na adda da kai kuma sai ta iske ka hakka bane sai ta iske ka hakka bane to shine yace sai dai dan kyauta yace to amma a wannan lokacin kokar sun na izaman duk mun zamo izaman kasusuwa baliyati kasusuwa ritikakku Mm, shi ne ritikakku كأنا لم نعاشرهم بود ولا بقرابة من والداتي yace ka anna lam nu'ashiruhum haka fa za su manta da mu malam kai ka ce ba mu cutanyu da su ba mu hudin da soyayya ko ba soyayya wala bi qarabatin kai ka ce ba kusanci min walidati na daga mahai wato na daga haihuwa eh ba mu zama uwa ɗaya uba ɗaya ba ko kuma uban mu ɗaya ko uwa ɗaya ba babu wannan mm.
Nasu ka annahu.
أنهم لم يعرفوه ولم يك فيهم كل مواتي yace na su duk gaba ɗaya duk mun manta da su duk mun manta da su ka annahum kai ka ce su lam ya'rifuhu kai ka ce su mutane din ma ba su san wannan bawan Allah ba da ya mutu haka za a zama kawai ba a san shi ba walam yaku fihim killun mawati kuma walam yaku fihim fihim a cikin su walam yaku babu wanda ya kasance killun mawati abokin mutuwa wanda wanda da dare zai ce to a a- wanda sun da mutu mu je ni ma sai in zama abokin mutuwa sai mu mutu tare babu wanda zai wannan a gani babu wanda zai wannan kowa ta san shi yake Mm. na
لمن يا أيها المغرور داوي بما يهويك في يوم الجهاد Mm, to wannan kuma shi ma dai ana nan dai ciki ana dai magana daidai akan mutuwar eh ana magana akan mutuwar akan wanda yake ta tara dukiyar yake aje abubuwa daban-daban ya ya- ya gama wulakancin shi ya gama cin mutuncinsa kuma ya zo ya mutu to wannan inda shi din dai ne dai dan uwan wancan baitin ne wa- wato wancan harafin ne na gaba da muka gama yace liman ya ayyuhal magaru ya ayyuhal magaru ya kai abin ruɗi wanda duniya ta ruɗe shi ya ashiku duniya ya wanda yake da shauƙin duniya liman dan mi ta hawi kake tattaruwa bima yuguwi ka da- daga abin da zai halakar da kai fi yawmil bihati a ranar bincike ranar da za a tado kowa da kowa bihar shine yawmil ba'ath eh menene wato wato ka- dan me kake tattaro abin da zai rudar da kai zai halakar da kai ranar da za a tada ka dan me kake taro shi shine dukiya
ولا تبخل bima jama'ati yadaka min al-wafr al-muwaffar wala asasi yace wala tabkal bima jama'ati yadaka kar ka sake fa kar ka sake kai rowa bima jama'ati yadaka daga abin da hannunka ta taro na dukiyoyi kar ka sake kai rowa wala yahsibanna allazina yabkaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum in ko sai yi ɗauwukuna ma ba kilu bihi yau mal kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ce kada waɗanda suka yi ruwa daga abin da Allah ya zo masa da su na falala su zaci cewa wai kai wai wannan alkhairi ne a gare su. Kar su zaci wannan. Ya ce bar huwa sharrun lahum bar dai sharri ne a gare su sai yi ɗauwukuna ma ba kilu bihi yau mal kiyamati. Da sannu za a yi kunkumi za a tattara za a yi sakandani da abin da suka yi ruwa da shi ranar tashin alkiyama a azanya masu wato a aza mai shi a kai a ce maza maza siya tafi da shi a ce siya tafi da shi domin kuwa wani lahi mira su sama wato al'arar wallahu bima ta'amalu na khabir to a gani amma yanzu ina ruwa kawai ake to shine ce kar kai ruwa bima jama'a ce raka daga abin da hannunka ta taru minal wafar wafari
minal wafar limafar daga abin tattarawa wafari shine daga abin da aka tattara almuwa wato daga dukiya a tattararriya almuwa fari abar tattarawa din wanda aka yawaita ta nan wafari idan aka ce wafari shine eh shine ka tattara kaya daban-daban ka tattara su ka tattara su ka tattara su an gane ko na dukiya aka ce almuwa fari waɗanda suke abin yawaitawa tattarawa ka tattara ta ka yawaita tattara ta eh to shine almuwa fari abin tattara ta da yawa war a sasu da kayan ɗaki ka zo ka samu kayan ɗaki mana ɗakin ka ka kawo kujeru wato sis ka kawo su har su AC kawai don a ji sanyi a ji daɗi a yi mai su kayi gashi nan an shimfiɗa an sa kayan ɗaki an sa komai da komai malam ka manta da duniya ka manta da Allah shi yasa kai malam wanda bai sufanci na rantsi da Allah na rantsi da Allah ya fi abin da ko kaga fairan nan ha ha wallahi ka zo mana da alheri alherin da ka zo man da shi shine mutum za a gan shi cikin AC za a gan shi cikin komai da komai nan amma bai manta Allah ba bai manta Allah ba mala kawai Allah ne a cikin zuci eh Allah ne a cikin zuci to wannan shine kuma ana faire duk halin da ka shiga ba za ka manta Allah ba duk wannan yana daga cikin nau'o'i na faira ba za ka manta Allah subhanahu wata'ala ba ba wai irin ba wai a ba wai ayi magana ba wai ayi maganar a rinka je ma irin wai a tara duk nan gashi a sa a sa hoton shehu da wannan duk wai ba wai shi ake nufi da faida ba ba wannan ba shi ne faida wannan ra'ayi ne na mutane can yawa can ra'ayi ne na masoya eh jego eh to su gaji ko gaji ko to ai mutane da yawa yanzu sun tafi da ganin cewa wai faida ita ce wai tara gashi a sa hoton shiru kawai a wannan kawai shi ne wai faira ba shi ne faira kuma ta ba abin bai biyo nan ba shi faira ba wai aiki ba ne ba na gani da ido wanda za a gani wai na na jiki ba wanda da za a ce a sa su ma a sa kaza ba a'a ba shi bane ba faira abin da ke faira shi ne din wato tsantsar sanin Allah da riko da Allah da riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gani kana aikatawa kana fada fada da aikatawa wannan shine faira tsantsar kamar yadda yanzu wannan zamanin ba duk ba rubewa ake da sauransu ba to amma za ga yan faira suna rubewa ko da barin Allah kuwa wannan su ba sa rubewa ka ga su rube wasu mun ce da Allah a'a kawai yana ce akwai wacan da suke kuskure daban su kuma amma za ka ga dan ala ayya halin ko me ya kalla sai ya tuna Allah a ciki ko me ya kalla zai tuna Allah wannan shi ake nufi da faira ko tsantsar soyayya manzo Allah kula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in magana za a yi da an yi magana za ka ji sai ya kawo Allah ko manzan Allah da an yi magana wanda fa shi ne kawai sirrin faida idan kana cikin dala da kuɗi za ka ji Allah manan ga sarki su musu nan gurin ga kuɗin ga mutanen ga karauke yanzu ya samu yana ta yi amma za ka ga bai mance ba har yanzu an ware mai ɗakin shiga sai ya ji ya yi karatu za ka ji kuma magana kawai yake akan mutane muridai a riƙe Allah ka diba a ga daularsa ka diba ka ga sarautar da yake fa shi ne faira fa shi ake kira da faira amma mutane an zo an juye an an kama wani abu can daban ana magana wani faira faira faira shine malar ka tsunduma cikin sanan Allah kawai shine wannan na'am غير محمود فريدا ويقسم في الذكور والإناث yace ta tamzi gaira mahmudin ya kai ɗan uwana da sannu fa satamdi za ka shuɗe za ka shuɗe ka tafi lahira Eh, gaira mahamudin ba tare da wani abin yabo ba ba tare da wani abin yabo ba wanda za ka samu a ringa yabonka wajen Allah saboda baka yi aiki da kyawa ba ka tara dukiya ka shigarci da duniya ka koma ga Allah subhanahu wataala za ka koma ba abin yabo ba faridan kuma kai kadai kai ba abin yabo ba a wajen mutane kai ba abin yabo ba a wajen Allah a wajen mutane ma sai muka rasu to shikenan gashi nan ya mutu yanzu ga dukiyar nan ko yanzu ga sana amma idan Allah ka rike wallahi ko mutuwa ka gidanka ba zai mutu ba yanzu astaghfirullah yanzu mu diba akwai wani gida na nan na rijiyar lemu idan za a gangara mu shiga gidan shirin nan daga bangaren nan gada nan ta yawa nan kan jihar to a bangaren tantar da za a ga kai gidan shirin akwai wani gida na nan gurin za a ga an rushe shi kashin gida ne gashi nan an rushe shi gidan ne sosai an ce yan uwan su wannan ne a alukwara Na'am.
yan uwansu ne saboda lokacin da suna nan ma shi ma lokacin da yana nan yana dan yawan zuwa wajen za ga jajjawur suke kaman turawa a haka suke gida Allah ya ba su bala'in kuɗi kuɗi gare su na ban mamakin gaske su san gaske amma malam da yake kuɗin ga su nan ba a san ta ina aka same su ba yaya suke ba shekaran mai gidan nawa da rasuwa yanzu bai wuci ina tanan ko shida ko bakwai ba haka da rasuwa amma yanzu ga gidan nan duk irin kuɗin da ke gare su gaba ɗaya aka zo bayan ya rasu aka yi tarjima aka zo aka wato duk bayan an raba gado wasu daga cikin suka ɗan fara kasuwanci mafi yawancin ƴaƴan da suka kama shaye-shaye kuɗin suka wulakance gaba ɗaya yanzu idan ka je daidai kuɗin za ka ta ganin su kana ganin su za ka kawai sun bambanta ma da mutane saboda me saboda me saboda me wato jajjawar suke kawai turawa haka take ko gashin kansu kawai ba na mutane ba ba na irin wani baka fata ba liya liya za a ga ta haka amma gaba ɗaya shaye shayen ta gabakin su ya ɓata musu jiki ya ɓata musu jiki yanzu yanzu daga cikin su idan ka je wucewa wani sai kira ka ce dan ban naira biya gashi nan ko shi ba ai ba sai su kira ka ce dan ban naira biyar da Allah kaga kawai shaye shaye a bakin su suka zo kuɗin suka kare suka zo suka damka bala'i gidan kan shi gidan sai an saida shi gida ne hawa bene bene na kai ruwa gidan sosai na kai ruwa lokacin da ina tallan ruwa duk babu ko ina na sani a cikin lungu da gurin lungu da sako saboda sai da na zama masu ni ne yaron da ke kai masu ruwa sosai a gida sosai ma gaske ba inda ba inda ban shiga ba gida ne bene da komai da komai aka zo aka sai da gidan suka zo suka yi rigima aka zo aka biya su kowa kuma aka salami kowa da kowa gurin mace ce guda ɗaya da take auren wani babban mai kuɗi ta ji labarin an sai da gidan mahaifi wato an sai da ainihin gidan gada malam ta zo ta ce wa wanda ya sai dan Allah ga kuɗin za ta mai da mashi a dawo da gidan ta mai da masa kuɗin da yake ta kan tana auren wani mai kuɗi a Abuja da ta mai da kuɗin ta dawo to ita ma da ƙarshe gidan da ya sai da aka sira shi yanzu haka yanzu gurin ya zama kufe an rukuta wajen ko shaguna ba a yi ba yanzu haka yana nan a rubuce a wajen mana su kuma yaran suna nan yanzu za su da shaye-shaye kawai suke suna bulai to ba da wannan ka gani wannan shi ake diba amma mutane su ga a kawai tunda an samu dukiya wai in na aje ƴaƴana nake gudun ka su sha wahala wannan wani irin bala'i ne man cewa ake da Allah ko man cewa ake da Allah yanzu gashi nan gurin ko lafakaran ba wai abin ga- ba wai wannan alfahari ba ko kuma ba wai dan yana baban mu ko wani abu ba baban mu nan lokacin da wannan kasuwanci na jami sosai yana kasuwanci yana yawan yin kyauta yana yawan yin kyauta baban mu mu ɗan gida mu ɗayansa kafin mu ci naira biyar ɗinsa na rantsi da Allah bare sun ci kuɗi sun kai dubu ɗari dubu hamsin wata ra- wannan inda ya ɗan yi hikima wannan ya faɗa min da baki na da nashi an da ya ji misali idan zai aji abu wanda zai zamo cewa kamar dan ƴaƴansa su amfana zai yi shi shi ne sai ya sai fili ya aji amma in dai kudin hannunsa ne wallahi kafin kai ɗan shi ka ci biya to bare ya ci bare bila adadin sun ci bila adadin ma za a ci dan yanzu ne babu ba shi da misali idan ya zamo ɗan ɗan shi da cikin shi ya zo ya tambaye shi naira dubu biyar kafin ya tattafin ya bashi idan wani ya zo ya ce mai ya kawo mai koke sai ya bashi kai ya hana a zo a ce ake alhalin mutane su ta cin kuɗin ka kai ƴaƴanka ya ta ya ce ni kuɗi na da Allah ya bani ba na ƴaƴana bane ba ƴaƴana kowa ya tashi ya je nima da kansa ni Allah ya bani ne ba mutane kaje da yake cewa kuma wannan ba wai ya faɗa bane ko da alƙon abu a gabana ya faɗa min ya ce man nuran ce sai ku yi hakuri ni na bar ku ga Allah Allah shi zai muku kuɗi kaga wannan magana ita ce cikin dadin ta yace na bar ku ga Allah yace ni da sai ga na kuɗin da Allah ya bani wallahi ba naku bane ni kuɗi na na jama'a ne jama'a Allah ya bani in ba shi yasa ku yi hakuri kar ku ga wai yau kyautar da nake ana yawan ce man kaza mutane na cewa kaza kaza kaza wai kada in mutu abu kaza yace duk ba komai Allah zai tsaya mu abin da ya ambata kenan yace Allah zai tsaya muku dan haka wannan gonakin za ku kuma ina yawan sayan gonakai dan lokacin ina sanin yana da gonaki sun fi a gilga akwai gona guda ɗaya ma sai a yi sati biyu ana nomanta. Sati biyu ana nomanta da da shanu ko wannan sai mu je mu yi sati ɗaya a can dajin ana buga ta kawai. Ya ce wannan gonakin da na siya wannan sunan yake ganin kawai za ku rabauta da su idan kun in ma na mutu to kun sai abin da za ku saya. In kuma ma ban mutu ba ko kuma misali ko na mutu da bashi Allah ya kaddare ni da bashi a sai da a biya bashin ko kuma Allah zai tsaya muku. Kawai shi kawai Allah Allah zai tsaya muku kuma haka yake faɗa. kuma alhamdulillah ya zama tsayi da ya rasu nan sai da muka biya bashi malam sai da aka biya bashi ya kai na miliyan goma sha bakwai sai da ya kai wannan haka wanda kuma mutane bare ne suka ci mai haka suka ci mai kuma cikin shekara guda suka ci mai wannan bashin to kuma duk ana tunanin ba za a bar komai ba mutane suna tunanin to a shi kenan gashi da bashi ba za a ba komai ba kuma wani ikon Allah da aka gama biyan bashi nan Allah ya yi abin nan albarka sai da aka bar kuma kuɗi sun kai miliyan goma sha bakwai eh wanda kuma shi kadarori ne kawai ba kuɗi ba kadarori ne kawai kuma sai da aka na miliyan sha bakwai kuma aka zo aka rarraba to yanzu kowane gashi din ya rasin amma kowane baya cikin gagane kai ba wanda yake cikin gagane kai babu wanda kowa ya mallaki gidansa kowa ya mana cikin to yanzu dan Allah dan annabi Allah da yake cewa ya bamu da shi bai mana komai ba Allah sai to ka gani Allah yana yi Allah bai Allah bai tozartar da mu ba Allah bai mana ko ba abu Allah subhanahu wataala yana ta yana ta kula din saboda akwai wanda daga cikin mutane ma idan aka ce mace ga amana gashi mun gashi na bakka da wani ka ringa kula da shi bai cin amana balle Allah balle Allah to shi yasa ni ba magana da nake ji yana yawan faɗa yake jin daɗin ta in na ji ya ce ga Allah nan na ba ku da shi saboda shi na san shi ne wanda fuskar shi ba ta tarewa ne ba ta tare to mutane abinda har yanzu wasu masu kuɗi da yawa waɗanda ba a kula da irin wannan kenan kawai gani ake wai idan na mutu abin man dukiya ta idan na mutu aika ƴaƴana na wai wai wai wai idan na bada ta ga ƴaƴana nan su me zan ba su kawai sai zama ga na kusa da kai makwabcinka ga ɗan ɗanka ga wani na kusa da kai yana cikin hali yana cikin tsanani kawai sai ka kyale shi ka miƙa shi kawai ka kawai kuta kwata an yi ba shi komai ba to je ni ma mana ni ma ai ne ma ne shi ya sa malam Allah dai kiyaye Allah ubangiji ya taimake mu Allah ubangiji kuma ya ba mu damar bin abin da ake faɗa na'am to shi ne ce wai kusan za a raba su tun zukuri a cikin maza wa fil inasi da kuma mata. Nam. Luhudi bila firashin wa ya kalu ba al irin suka bi turasi.
Wata tsumaru fi luhudi bila firashin.
Yace wata tsumaru fil luhudi za a zira shi fil luhudi a cikin kabari bila firashin ba tare da shimfiɗa ba. Eh, a shi wato a miƙa shi a ciki sai a lullube shi wannan tutumar ɗan ainihin shi na daga ɗamara ne. ma'ana dan masu wato damarin shi ne a lulluɓa mutum a yi mashi kamar rumbu an gane ko kamar irin abin da ake na rumbu sai a sa a sa irin shicci a sama sai a lulluɓe shi a sa dawa da gero a ciki za ka idan za a ego dawa sai an ɗaga ko to ma'ana wannan lulluɓewar da ake shine tamru shine tamru to shine nan wasu ɗumaru ma'ana za a sanya shi a lulluɓe shi fil luhudi a cikin kabari bila firashin ba tare da shimfiɗa ba wa ya kalu ba'al irsika kaji ko malam yace idan baka ba da dukiyar nan ba sai ka bar ba'al irsika mijin matarka wadda ka bari bitura su da gare shi kuma yace matan idan matan da ƴaƴan idan ka bar su dukiya gaba daya matan sai ta je ta samo saurayi ta samo dan da haka dan saurayi wannan musamman yanzu suke yi da samu ɗan shekara talatin ɗan shekara arba'in sa aure yanzu shi kuma ta cin duke gashi ya samu mata mai ta mai kuɗi mai kuɗin ya mutu za a cinye eh to Allah ya kiyaye na'am
ويكاد لك الوسيل siyu bila wafa'in wa qawlaka durri hal mislar rasas yace wai ka zuka wa yakazuluka alwasiyu yace idan ka bar duniyar nan fa eh, alwasiyu wanda ka bari da wasiya ka mashi wasiya wa yakazuluka zai tabar da ita wannan wasiyar taka bila wafa'in ba tare da ya cika maka alƙawari ba wa qawluka zancanka da ka faɗa durri har za a jefar da shi mislar rasasi misalin turusu a haka za a jefar da shi نعم.
Mm.
ولا يرضى بقولك إن مليت ولا إسراء أمر ذي السياسة
Na'am, wai- wala yarda bi kaulika, sannan kuma baya yarda, wala yarda bi kaulika shi wanda ka ba wasiya din ya zama ya ki yarda da wannan zancanka. In ma zai ta kai idan ka shuɗe ka mutu din. Sai zama cewa shikenan da lokacin da kake ake baka wasiya wa na kai kaza kai kaza in na mutu kaza kaza za ka ana to to to to kana mutuwa a shikenan sai ba dawa zai ba. A ganin shikenan sai a tabar da shi. Ya sa mala a rike Allah kawai idan aka rike Allah to Allah shi zai ta gyara komai bayan ka mutu. Mm. wala islaha amri sannan kuma babu gyaran wani lamari ba gyaran wani lamari zai siyasi wanda ya zama lamarin ya ɓaci ba a gyara shi وقال وقالت وزرا مرد Mm.
مجهنم إذ لك يوم الجزاء كل آتي Mm.
وقد وقرت yace wa kad waqarta wuzran haqiqa waqarta wuzran murjahina ka nauyaya ka nauyaya wuzran zunubi murjahin nan wanda yake mai nauyin gaske eh mai nauyin gaske to shi nan wuziran yana nufin zunubi nan wakarta din nan kuma zaka iya cewa ka doka zai shi ma wakara yana nufin kaman kaman nauyaya abu tabbatar da abu ko نعم eh to shine kace wakar wakarta wuziran hakika gashi ka dauki zunubi nan wakarta din sai zama isti'ara na dokar zunubi ne eh wakar wakarta wuziran hakika ka dauki zunubi murjakin nan zunubin kuma mai nauyi ka dauke shi akan ka
إذ لك يوم yu- yujza kullu asi yuzilluka wanda wannan zunubin zai kaskantar da kai yawma yujza ranar da za a yi sakamako ga kullu asi ga dukkan wanda ya saba dukkan wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala yayi yayi yayi aiki batacce shine menene wala ta'asu fil ardi mufsidin ko wala ta'asu na shine na as eh to ma'ana shine ranar da za a yi sakamako kullu asi dukkan abin da aka aikata na ɓanna sai za a za a yi maka sakamako a kansa.
مآت الله إن كثرت عليك تسد عليك سبل الإنبياء مآت الله Ma'asin lai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala in ka surat alaika idan fa ta yawaita a gare ka to ka sani fa ta saddu alaika za ta tare wato za ta toshe a gare ka saboda da inji asi ta farkin tsina. Inji asi ne tsira na.
فما لك غير نتقوى الله جرز إذا ما حل جسمك في الجداس yace ya zama fa ma laka hirzun ba ka da wata matsira gaira ta kawai lafi inda ba tsiran Allah ba iza halla ma dinnan za'ida ce نعم iza halla idan aka sauke wato jismuka idan jikinka halla ya sauka fil jidasi a cikin kabari sai zama ba ka da wata matsira inda ba tsoron Allah ba dan tsoron Allah shine kawai zai kubutar da kai a cikin kabari inna akramakum inda lahi atakakum mm
ولا مرجى لديك ولا ميس ولا وزر وما لك من جياس ولا مرجى لديك ولا ميس sai zama wala marja babu wata mafaka ladaika a gare ka wala mahisin kuma babu mabauda wala wazar babu wani birni na kariya eh ma'ana ba ka da wani wani matsira nan shine wazarin nan ya kace wazarin shine kamar matsira wanda zai zamo a kamar gida ne aka ko kuma katanga ce aka sai ka je ka foyi wajen shine ake nufi da wazaro to ba ka da wata matsira a ranar tashin alkiyaman nan wa malaka min giyasi sannan kuma wa malaka min giyasi ba ka da wani mai taimako gaira ta kawan nashi in dai ba tsoron Allah nan ba shine ne kawai eh الحمد لله to alhamdulillah